أريتنا باب الاقتصاد في الاقتصاد في العبادة عن أنس نعم أبو جمو متسلسل له هو ممكن الاقتصاد أوه. mun ga gurin ko الإمام النووي رحمه الله يجي أتكلم باب في الاقتصاد في الإبادة baban takaitawa a cikin ibada ma'ana mutum ya tsaya dai akan akan abin da aka shar'anta mishi kai yayi shishigi shishigi kuma galibi shi yake zuwa da bid'a da mutum ya ga wanda aka shar'anta mishi dan kadan ne gwara gwara ya kara akan abin da aka shar'anta mishi da cewa ana Anas radiyallahu anhu annahu qala sai an ruwaito daga Anas mai khidma annabi alaihi salatu wassalam ko ɗaya daga cikin masu khidma wa annabi alaihi salatu wassalam wanda uwashi un musulmi ta kawo shi tun yana yaro wajen annabi alaihi salatu wassalam ta ce yawa annabi khidma ya ma annabi khidma shekara goma ta ce ko so guda annabi alaihi salatu wassalam bai taɓa mai magana akan wani abu da ya yi ba ya ce ko abinci ya yi daɗi ko bai yi daɗi ba annabi alaihi salatu wasalam bai taba aibanta abinci ba in ya mishi ci yake in bai mishi ba kuma ya bar shi kamar lokacin da aka mishi naman damu bai ci ba man sahabbai suka ci ya ce laisa min ardi qaumi wannan ba abincin mutanen mu bane ba ba mu saba ba da cin naman damu ba sai ajidu nafsi ta'afu yana jin raina baya san baya san wannan wannan abincin yasa manzo alaihi salatu wasalam mutum ne wanda baya bai taba aibanta abinci ba kuma mutum ne wanda yana da lutf abun ga sauƙin hali da kyawawan tabi'u wanda kaga wannan mekir suna sahabban shi ya kasance yana musu mu'amala tare da mutuntawa da girmamawa wanda kuma manzo alaihi salatu wassalam ya roƙa mishi da albarka albarka ta rayuwa da da tsawon rayuwa da yawan ƴaƴa haka kuma radiyallahu anhu ya kasance ya kasance cikin wanda rayuwarsu ta ta yi tsawo kuma ɗiyansu suka yi suka yi yawa ya hauda shekara ɗari haka ɗiyan shi sun hauda akan ɗari diyan shi ma'ana da diyan shi da jikokin shi kuma yana ɗaya daga cikin wanda suka yawaita riwaya mutum bakwai wanda suka yawaita riwaya daga manzo alaihi salatu wassalam kenan kaga washi tana cikin waɗanda suke masu hangen nesa wanda ta kawo ɗanta gida annabi alaihi salatu wassalam wanda wannan ya kasance sababin da ɗan ya samu alkhairi wanda yake mai yawa yanzu ga shi hadisin shi ne za mu karanta kuma lada zai samu za a rubuta mashi a cikin a cikin mizanin shi ya ce kala dakhala annabi sallallahu alaihi wasallam almasjid ya ce wata ran manzo alaihi salatu wasalam ya shiga masallaci wani masallaci masallacin madina na al-alif wal lam lil ahad masallacin da aka sani idan aka yi itlaqin shi ake ne kamar yadda idan aka ce almadina idan aka ce almadina aka yi tulakin shi ana nihin madinatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba shi ne ba mun gan shi ba yace dakhala annabi sallallahu alaihi wasallam almasjid manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci masallacin shi fa idha hablun mamdud sai iske ga wata igiya na wadda an jata baina sariyatain tsakanin gimshikai guda biyu kamar nan an daura nan an daura can bakin guda an daure shi an daure shi nan baki guda an daure shi can fa qala sai yace ma hadha alhabl yace menene wannan igiya kuma da nake gani kaga yana daga cikin karantarwa annabi alaihi salatu wasalam kahin yayin inkarin abu sai ya tambaya ya ji menene menene ya gane abin hakikanin lamarin sa'annan manzo sallallahu alaihi wasallam ya wajjaha su ta huska wadda take mai kyau ba kawai zuwa yake ba haka kawai abun ga ya shiga cikin inkari ba qalu sai suka ce hada hablun li zainab wannan igiya zainab ta kawo ta kawo shi fa idza fatarat ta'allaqat bih ce idan tana ibada tana ibada ta ji ta kosa ibadar ta ishe ta ta gashi ta'allaqat bihi sai ta zo ta rataye da wannan wannan abun da wannan da wannan igiya dan kar ta yanki dan ta ci gaba da ibada tana tilasawa kanta akan sai ta yi ibada fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam hullu yace ku warware shi ku sunce shi li yusalli li yusalli ahadukum nashata dayan ku yayi sallah daidai gwargwadon yanda yake da nashat kana jin ƙarfi kana son abun kana iya kai sallah a lokacin kai sallah fa idza fatara lokacin da ya kosa ya gaji falyarqut ya je kwanta eh saboda musulunci addini ne na sauki Allah ba wai yana nihin ya azabtar da mu ne da ibada ba eh yace muttafaqun alaihi wannan hadisi ne wanda yake muttafaq alaihi wani aisha ta radiyallahu anha aisha mata manzo alaihi salatu wassalam wadda ita ma tana cikin mutum bakwai waɗanda suka yi kowa riwaya daga annabi alaihi salatu wassalam bal ita kadai ce mace a cikin bakwai kinnan wadda a cikin mata ita ce manzo alaihi salatu wassalam ya hiso aka cikin maza babanta ne manzo alaihi salatu wassalam ya hiso wadda manzo alaihi salatu wassalam ya ce fadlu aishati aishati ala nisa ka fadli atharib ala sa'ir at'am falalar aisha akan sauran mata tamka falalar wani abinci ne wanda tarid kama sandwich yake wanda ake sa nama da wannan a tsakiyar burodi wanda lokacin shine abincin da ya yi kowanne kima sai tamkar a falala wannan abincin ne akan sauran sauran abinci ita ce as-siddiqa bintu siddiq wanda wahayi ya sabko da abun ga wanke ta kamar yadda muka san kissa a cikin suratun suratun suratun nur ce anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tace manzo alaihi salatu wassalam ya ce idan na'asa ahadukum idan ɗayan ku gyangyaɗi ya zo mishi wa huwa yusalli yana cikin yana cikin sallah sai gyangyaɗi ya zo mishi saboda gajiya yana jin barci kai ya tilasar da kanshi yace tace falliyar manzo sallallahu alaihi wasallam falliyar qut mutun ya je ya kwanta hatta yadhhaba anhu an-nawm har sai lokacin da barci ya kau fa in fa inna ahadakum lalle ɗayan ku idan sallah idan ya yi sallah wa huwa na isun yana cikin halin gyangyaɗi la yadri bai sani ba la'allahu ya zahabu ya stagfir tana yi wa ya nihi abu ya nemi gafara ya yi istighfari fa ya subbo nafsa maimakon wannan sai zagi kanshi balma yana iya hudin magana wadda take ta kahurci ya sanya mutum lokacin da yake cikin nishaɗin shi a lokacin ya kamata ya yi sallah kan mutum ya ce ya takurawa kan shi babu takura a cikin a cikin addinin musulunci kan mutum ya mai da kan shi kama rahabaniya na na wannan nasara wanda suka dora ma kansa abinda ba sa iya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce addinin yusr addini dukan shi sauki ne wa ana abi abdullah nafiloli dama dama shi wanda yake sallah na wajibi wanzu salasalam ya ce man sami annida falyujib duka wanda ya ji kiran sallah ya karba kira inda namiji ne wajibi ne akan shi idan ya ji kiran sallah je ya yi sallah tare da da musulmi mace ita ce a cikin gidanta abin ga za ta iya yin za ta iya yin sallah ya ce wa an abi abdullah an roito daga abu abdullah jabir ibn samura jabir ibn samura ya qal innahu qala ya ce kuntu usalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat ya ce na kasance ina sallata salloli tare da manzo alaihi salatu wassalam fa kanat salatuhu qasda manzo sallallahu alaihi wasallam sallar shi ta kasance takaitatta idan yana ma mutane sallah mutane suna bayan shi manzo sallallahu alaihi wasallam baya tsawaitawa har yanda za su kosa amma in yana sallah shi kadai sai ya tsawaita kamar yanda muka san eh qissa ibn mas'ud da ya sallah bayan shi ya karanta bakara bayan bakara ya zo ya karanta ali imran ya karanta nisa a cikin raka guda a cikin raka guda amma yana sallah yana ma mutane sallah baya tsawaitawa yana takaitawa ne wa khutbatuhu qasda haka idan yana khutba takaitawa yake musamman a yanzu kuma a cikin irin guraren mu wa'anda galibin mutane awamu ne kuma larabcin ba jin shi suke ba sannan in ka ba su abubuwa da yawa sai su rasa duka amma ka ba su habba habba ka yi kokari a cikin kowace khutba abu guda wanda za su iya tarkizi a kan shi ya yi ka zo da yawa wanda ba a rike ko guda saboda khutba kamata ya ta kasance wata wasila ce ta karantar da al'umma ba kawai wasila ba ce wadda za a zo kawai a haɗu a wannan a watse ba tare da wata fa'ida ba saboda cikin mutane akwai wanda in ba ta hanyar hutuba ba ba sa jin Allah ya ce annabi ya ce kina ya kamata mimbarin na a yi amfani da shi wajen wajen ba su takafa ta musulunci abubuwan da suke bukata abubuwa masu muhimmanci musamman abubuwan da suka shahi aqida da tauhidi ba ya kasance mimbari an yi istiglalin shi saboda biyan wasu bukatu na kai ko abin ga maganganu na siyasa da wasu maganganu da ba su dace a wannan gurin ba mutum ya san da cewa wannan matsayin ba matsayi ba ne wanda ke karami ba mala'iku suna zuwa mutane duka sun baro ayyukan sun zo sun zamna mutum ya zo shiga cikin shararratu da abin da baya dibin shi mimbari ya yi karhin wannan mimbari wannan khutba an shar'antar da ita ne saboda karantar da al'umma abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci musamman abubuwan da ke gudana waɗanda musulmi suna buƙatar su san matsaya ta shari'a a game da waɗannan abubuwa kuma abin da suke buƙatuwa zuwa gare shi a kowane lokaci sanin aqidarsu sanin Allah sanin annabi alaihi salatu wasalam sanin annabawa da abubuwan duka mas'aloli wanda suka shahi aqida كتب وخطبته قصدا رواه مسلم مسلم يرويتوش قوله قصدا أي بين الطول والقصر يكسنتي سكان سويتاوا دا دا ججرتاوا وأن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال أبو جحيفة رضي الله عنه يتي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء ya ce manzo alaihi salatu wassalam ya sanya dangantaka tsakanin salman da abu darda ya ce fazara salmanu abu darda sai salman ya ziyarci abu darda fara'a ummar darda mutabaddila sai iske ummar darda mata abu darda mutabaddila mutabaddila ma'ana batta wannan mutum yana cikin a sake kamar baya baya kula da kayan shi da wannan cikin ba ta dauda baya babu kama kama jiki da abun ga tsafta da ado da sauransu فقال ما شأنك يتي منين منين وانا قالت سيتتي أخوك دان وانك أبو الدرداء سننش أويمر يتي ليس له حاجة في الدنيا بعد وتبقى الدنيا شي كل تكين عبادة يكي فجاء أبو الدرداء سي أبو الدرداء يزو فسنأ له طعاما يزو يما wannan salman abinci na bakunci saboda mun san da cewa abun ga bako ana karrama shi man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim jar dhaifa falyukrim dhaifa cikin wasu abun falyukrim dhaifahu falyuti dhaifahu ja'izata qalu wa ma ja'izatuhu ya rasulullah qala yawmun wa layla wad diyafatu thalathatu ayyam sai karrama shi kamar yadda kissar annabi ibrahim alaihi salatu wasalam lokacin da baki suka zo mishi ja bi ijlin anis kaga ya zo da raƙumi wanda yake a gashi ya sa malamai suka ce wajen karrama bako babu babu tabdir kaga baki ne amma aka kawo musu raƙumi wanda yake aka gasa raƙumi kame ba ce yayi tabdir ba ya ce fasana alahum ta'aman sai ya mishi abinci na bako da karrama bako fa qala lahu kul fa inni sa'im yace ce ni ni azumi ne qala ma ana bi akilin hatta ta'kul yace banna ce sai in dai ba kai ka cewa tare da kai zamu ci fa akala sai ya ci falamma kana lailu lokacin da dare yayi yace zahaba abu darda ya qum sai abu darda ya tashi zai tafi ya fara kiyamun lai faƙala lahu nam sai salman ya ce da shi ya ce kwanta banama sai ya kwanta sun ma zahaba ya kum bayan wannan lokaci hallo hallo sai ya niye ya tashi faƙala lahu sai salman ya ce da shi nam ya ce kwanta falamma kana min akhirin layl lokacin da ƙarshen dare ya zo kama salman sai salman ya tashi kala salman sai salman ya ce kumul an kumul an ya ce yanzu tashi ya ce fasalla ya jami'a sai suka yi salla ga baki ɗayansu nan sallar da suka yi jami'i suka yi ko kuma kowane sallar shi daban-daban duka huskokin biyu suna wucewa saboda me yasa saboda nan basu basu tsara ba amma idan mutane suka tsara yanzu kama a ce malam amin malam Yusuf wannan malam Abdul Majid yau ku zo mu hada nan mu qiyamul layl ba cikin Ramadan ba ya zan bid'a eh amma idan kawai tahiya ta hada ku sai kuka tashi kuka yi sallah ko tare kuka yi ba ta kun yi bid'a kamar yadda hadisin Ibnu Abbas lokacin da ya kwana gida annabi alaihi salatu wassalam da dare abu annabi ya tashi zai yi sallah shi ma ya tashi ya zo nan hagu hannu dama annabi sai annabi ya janyo shi ya maido shi nan nan dama ya ce maimuna kuma tana tana bayan su kenan duka tare su ta yi sallah amma nan ba a rattaba shi ba a tsara shi ba tana yiwa kuma kowanne ya yi sallar shi daban-daban duka huskokin biyu suna wuce faƙala lahu salman sai salman ya ce da shi inna li rabbika alayka haqqan yace ubangijinka yana da haƙƙi akan ka kai sallah kenan kai kai ibada saboda dalilin ibada aka halicce ka wa inna li nafsika alayka haqqan wannan ran da Allah ya sanya kuma cikin ganga jikinka dama tana da haƙƙi akan ka kakka azabtar da ita a huta eh wa li ahlika alayka haqqan suma iyalanka suna da haƙƙi akan ka ba ka shagalta da ibada ba su ma ka manta su ba a su ma suna da haƙƙi fa ati kulli bi haqqin haqqa ka ba kowane mai haƙƙi alhakin shi ka ka dau alhakin wani ka ba wani fa atan nabi sallallahu alaihi wasallam fa dhakara dhalika lah yace sai annabi alaihi salatu wassalam sai sai zo ya ba annabi alaihi salatu wassalam labarin abin da ya gudana fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace sadaqa salman ya ce salman ya yi gaskiya ya yi gaskiya rawahul bukhari bukhari ya ruwaito shi to nan akwai abin ga wannan abin shubha da wasu za su iya abin ga bujiro da abin cewa nan salman ga wannan yana alaka da matar salman abin matar wannan abu darda nan tun abin ga ihtimal tun kahin aya hijabi ta sabko saboda mun san da sahabbai alwalla da mata da maza duka a cakuɗe suke sana suna alaka tsakaninsu amma lokacin da shi yasa umar yana daga cikin muwafakat na umar umar ya ce da dai aya ta sabko wadda wadda za ta abin ga hajjabe mata daga maza bayan wannan aya ta sabko da aya ta sabko lokacin da safwan lokacin da manzo alaihi salatu wasalam ya dawo daga gazwat bani mustalif lokacin da suka zamna suna hutawa aisha sai ta tafi wajen wata bukatarta da ta tafi wajen bukatarta ba a san da cewa batta cikin wannan hudaji wannan haudaji wannan ɗaurin wannan da ake kan raƙumi an yi tsammani tana cike sai aka tai ashe ita batta nan da ta zo ta zamna safwan da ya zo ya ce wallahi da ya iske ta abin ga huskar ta ahili ya ce wallahi ya ce ya gane ta abin ga da saboda ya san ta kahin abin ga hijabi ya sabko me yake ne kenan da hijabi ya sabko ba abin ga baya ganin bai ganta ba haka sun kasance Aisha tace idan suna hajji kaga mai hajji wannan batta rihe huskar ta ce amma idan maza suka zo kusa da su sai su sabkar da wannan wannan hijabin su wannan abin da ke rihe huska amma ba sa daure shi daurewar shi ne aka hana yanan nan tana tun kahin tun kahin a ayar hijabi ta ta sabko ne kamar yanzu wannan ta sanya su suke ta misfai wannan abin da ake sanya na na rike niqabi eh ai daure shi ake go ya abun ya like da da fata eh lokacin haji ba bata daurewa sai dai ta sabko shi kawai dan ta rihe fuskar ta amma ba tare da ta ta daure shi ba akwai sauran lokaci minti takwas hadisi wannan kuma yana da tsawo yanayin da inda wasu wasu tambayoyi game da inda tambaya game da